إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidul imam shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin al-muqaddimah al-ashamawiyya wanda malam abul abbas abdulbari bin ahmad bin abdulghani rifa'i al'ashmawi alƙahiri al'azhari al-maliki ya wallafa a yau muna rana alhamis wanda ya daidai ga sha takwas ga watan shidda miladiyar isa ɗan maram alayhi salam shekara ta 2026 wanda ya daidai ga uku ga watan muharram hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1448 wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi inda malam zai ce babu mufsidatis sala malam zai yi magana akan abubuwan da suke warware ma mutum sallar shi malam ce wa tafsudus salatu bid-dahki amdan aw sahwan wa bisujudis sahwi lil fadilati وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة وبالأكل والشرب وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسيره مالتي وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا مالتي سلم متن ذات لالتين إذن ياي داريا دغنغن كو ينا ميمنتوا abinda ake nufi da dariya a nan shine dariyar da mutum zai hayya gaggaba ita ce abinda ake ce da larabci alƙahƙaha to wannan dariya idan mutum ya yi ta sallashi idan ya yi da gangam ne to sallashi ta lalace sannan malamai na malikiya su kuma a wajensu ko da a ce ya yi dariyar ne ya gaggaba dariya alhali yana mai mantuwa sallarsa ta lalace amma abin da ya fi zamantowa al'ashihar abin da ya fi shi ne idan mutum ya gaggaba dariya a cikin sallah yana mai mantuwa so sallah shi ba za ta lalace ba saboda allah maɗaukakin sarki ba za ya kama wannan al'ummar da abin da yake na mantuwa ne ba wannan shi ne wa tafsudu salatu biddahiki malace sallah tana lalacewa a lokacin da mutum ya yi dariya amdan au sahawan da gangam ne ya yi koko da wasa ne ya yi to a nan amma banda milmishi idan ya kasance ya yi milmishi ne a cikin sallarsa yana tunanin kaman yana yana hakaito irin abun da allah maɗaukakin sarki ya tana dama mutanen kirki sai mutum ya yi mulmushi wannan shi ma yadda kasan kuka ne a cikin sallah yadda za a ba wanda ya kuka a cikin sallah saboda imani lada haka shi ma mutumin da ya mulmushi yana mai kwaɗayin rahama allah yana mai tunanin ni'imar allah shi ma wannan mutumin yana da lada idan mutum ya yi dariya a cikin sallar sai gaggaba dariya to a nan malamai sun kakkasa shi kashi hudu ko zuwa kashi uku kaso na farko shine ya kasance shi kadai yake yin sallah idan shi kadai yake yin sallah zai yanke wannan sallah sallar ta lalace zai yanke ta ya sake wata sabuwa idan kuma liman ne sai ya gaggaba dariya ana cikin sallah yana mai dagangam to wannan limamin zai salamce sallah don ya salamce sallah sai ya jawo wani sai ya tura sa a gaba shi kuma wannan wanda aka tura zai sake sabo sallah ko da ce an kai raka'a ta ƙarshe ne misali raka'a hudu za su yi za su yi sallah a zahar an kai raka ta ƙarshe sai liman ya gaggaba dariya to liman zai salamce sallah sai ya jawo wani daga cikin mamu sai ya tura shi a gaba shi kuma wanda yake aka tura a gaba zai sake sabuwar sallah ne na uku shine idan mutum ya gaggaba dariya alhali shi kuma ba shi bane liman yana bin sallah ne to shi kuma ba zai yanke sallah ba amma zai ci gaba da bin liman har sai lokacin da liman ya ƙare sallah saboda inna ma ju'ilal imamu li yutamma bihi shi liman an sanya sa ne saboda ai koyi da shi don haka idan kuna sallah da kai da liman ɗinka sai ka gaggaba dariya to kai sallah ka ta lalace amma kuma ba za ka salamce ba za ka ci gaba da bin liman kuma idan ya salamce sai ka tashi ka zo da sabuwar sallah saboda kai taka ta lalace wannan shine abin da mala yake nufi wa tafsirus salatu bidhahiki amdan aw sahwan sallah tana lalacewa idan mutum ya yi dariya da gangan koko mutum ya yi dariya yana mai rabkanuwa malace wa bisu judi sahawi lil fadilati malace haka sallan mutum tana tana bacewa idan ya yi sujuda ta sahau ga abin da yake falala ne misali mutum ya yi sujuda ya manta bai ce subhanallah ba walhamdulillah koko mutum ya yi ruku ya manta tasbihi da abin da yake falala ne to idan ka manta shi ba sai ka zo da sujudi na rabkanuwa ba idan mutum kuma ya manta falala misali an yi ruku'u baka ce komai ba har ka taso to ba za ka yi sujuda na sahawu ba idan kuma mutum ya yi sujuda a wajen mazhaba ta malikiya shine cewa sallasa ta lalace malacewa bi ta'ammudi ziyadati raka'atin aw sajadatin aw nahwi dhalika fi salati malai yake cewa haka sallah tana lalacewa idan mutum ya ƙara wata raka'a da gangam ko mutum ya ƙara wata sujuda da gangam aw nahwi dhalika fi salati ko wani abun da ya kama da haka a cikin sallah idan mutum ya ƙara raka'a ko ya ƙara sujuda ko ya ƙara wani abu da ya kama da haka sallarsa sallarsa ta lalace saboda ita sallah ana yin ta ne daidai gwalgwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya sabkar manna Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ba a ce ka ƙara a raka a hudu ba ba a ce ka rage ba ba a ce ka ƙara sujuda ba saboda jin zaƙin sallah ya ce to duk mutumin da ya haka kuma sallar shi ta lalace mala ya ce wa bil akli wa shurbi mala yake cewa haka kuma idan mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha shi ma sallar shi ta lalace mutum ne yana sallah sai ya ɗauki wani abu ya sha to wannan mutumin sallar shi ta lalace mutum ne yana sallah sai ya ɗauki wani abu ya ci to wannan mutumin sallarsa ta lalace idan ya yi da gangam amma mutum ne yana cikin sallah ba da gangam ba sai ya sa hannu a cikin aljihu ya manta sai ya ji wani abu wata shungum ko wani abu sai ya ɗauka tilla bakinsa inda ya yi mantuwa wannan sallar shi tana nan lokacin da ya tuno cewa yana cikin sallah zai fidda ta ne ya samu inda ya adana ta amma malamai suka ce idan ya hada abubi shine ya ci kuma ya sha a cikin sallah to wannan sallarsa sallarsa ta lalace idan babu yadda za a ce kamance ka ci wani abu kana sallah kuma kamance ka doki wani abun sha ka sha kana sallah malai ce to wa bil akli wa shurbi aka idan mutum ya ci ko ya sha to wannan mutumin sallarsa ta lalace amma mutumin da ya ci wani abu misali ka ci wani nama ko ka ci wani biskiti sai ya laƙe maka wani abinsa ya laƙe ma a cikin baki a cikin hauranka to sai ka zo sallah sai ka lalako ɗan guntun naman da ya laƙe ka haɗe to wannan sallar ka tana nan ba ta lalace ba saboda abin da ka haɗe abu ne wanda yake ɗan kaɗan malar cewa bil kalami amdan illa li islahis salah mala ce haka sallah tana lalacewa idan mutum ya yi magana da gamgam mala ce fatabtulu bi kathirihi idan magana tana da yawa an yi ta magana a cikin sallah to sallan ta lalace duna yasirihi mala ce amma idan dumin dan kaɗan ne to ba zai bata wannan sallar ba misali liman ne ya rabkanwa sai ka ce masa subhanallah sai bai ji ba sai ka ce liman ka tsallake raka ko ko liman ba ka yi sujuda ba idan dai maganan da za ka yi bai kai faras zuwa biyar ba haka to wannan wannan sallar tana nan idan liman ya yi kuskure za a iya ce masa subhanallah idan kuma bai shi ba za a yi masa da hausa a ce an tsallake kaza ko an bar abu kaza ko an ƙetare abu kaza haka shi maliman idan sallah ta cikin koye masa bayan ya salamce sallah zai iya juyowa ya tambayi mamu wai sallan nan ya ne take shi ma ya kasance maganan da limamin zai ba magana bace mai yawa idan kuma magana ta yawa to sallah ta lalace malace wa bin nafhi amdan wa bil hadasi wa dhikri al fa'itati wa bil qai'i in ta'ammadahu وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وبزيادة ركعتين في الثنائية وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة ويترك السجود ويتر وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال والله أعلم ملائكة هكا صلى تنا لانا وبالنفخ أمدا mutumin da ya huci a cikin sallah ya busa ana sallah sai ka busa wani abu ko hannunka yana ma ciwo ko zahi ya yawa sai ka busa haka don ka samu iska to wannan sallan mutum ta lalace saboda wata magana da aka samu daga ibnu abbas ne na cewa man nafaqa fi salati faqad takallama ce duk mutumin da ya busa a cikin sallah to kamar yayi magana da shi ma wannan sallarsa ta lalace kamar yadda dai muke ana zahi sai kaga mutum ya busa domin ya samu sauki to duk mutumin da ya busa a cikin sallah sallarsa ta lalace malaci wa bil hadafi haka kuma sallah tana lalacewa idan mutum ya fitar da ƙazamta ko mutum ya fitar da hitsari ko mutum ya fitar da bayan gari ko ko mutum ya fitar da da da mani ko ko idan mattace zamanto ta fitar da jini ko na haila ko jini na biki ko wani abu da ya kama da haka to wannan idan dai hadasi ne to wannan qat'an malamai sun ittifaqi akan cewa sallan mutum ta lalace malace wa zikril fa'itati malace haka kuma sallah mutum za ta lalacewa idan ya tuno salloli da aka bar shi alfa'ita su ne sallolin da aka tambaye mutum daga hudu zuwa biyar su ne ake ce ma alfa'itatu salloli da aka tambayo ka daga hudu zuwa biyar su ne ake ce ma alfa'ita to a wajen malamai na malikiya mutumin da ya kabarta sallah ta azahar sai tuno a ana bin ya sallah biyu zuwa uku zuwa hudu zuwa biyar to zai goge wannan sallar tasa zai salamce idan kuma ya ci gaba baya da sallah wannan shine abin da imam malik ya tafi a kansa saboda jerantawa a tsakanin a tsakanin salloli amma abin da yake a wajen sauran malamai ba wajibi bane idan ana bunka salloli amma ga wata sallah an tada kana tunanin cewa lokacin sallar zai iya huta kamun a ida wannan farillar ta yanzu idan ka tsaya kowa an can lokacinta zai iya huta to ka bi liman a yi wannan da aka yi yanzu idan an kare ta sai ka zo da sauran wa'ancan da aka tambayo ka shi ne abinda mala yake nufi a nan wa zikiril fa'ita sallar ka misali kana cikin sallar a zahar sai ka tuno cewa an tambayo ka salloli guda biyu ko guda uku to wannan da kake cikin yi a wajen mazhaba ta malikiya ta lalace sai ka salamce sai ka zo da wa'ancan da aka tambayo ka sai ka ci gaba da sallar amma abin da ya fi da wajen sauran malaman shine cewa bai zamanto ba sharaɗi sai ka jeranta su za ka iya yin wannan da ake yanzu idan an salamce sai ka zo da wa'ancan da aka tambayo ka malace wa bil qai'i in ta'ammadahu malace haka sallah tana lalacewa idan mutum ya yi amai da gangam mutum ya yi tike ya fitar da abincin da ya cito wannan shi ma sallarsa ta lalace idan da gangam ne idan kuma ba da gangam ba ne ya kasance abun ɗan kaɗan ne yadda za ka iya sitirta shi wani bai gani ba to za ka iya sallaka idan kuma ya kasance abu ne mai yawa za ka sa hankalin na kusanka ya tashi to za ka kintse sallaka ne ka koma baya malar cewa bi ziyadati arba'i raka'atin sahawan fi ruba'iyya malar ce haka sallah tana lalacewa idan mutum ya ƙara raka'a hudu a sallah mai raka'a hudu misali sallah azhar kawai sai kai da takwas kamance kai tai wannan sallah ta lalace malar ce wa thulathiyati malar ce haka sallah mai raka'a uku sallan magariba kamance kawai sai ka karo uku shidda kenan to wannan ma sallah ta lalace saboda ba zai hankali ba zai doka ba a ce kamance ka kara raka'a ka kara mancewa ka kara raka'a ka kara mancewa ka zo da wata malace wa bi ziyadati raka'ataini fi thunaiyati malace haka sallah tana lalacewa idan mutum ya ƙara raka'a guda biyu a cikin sallah mai raka'a biyu misali sallah asuba kamance sai kai raka'a hudu to wannan sallar ta tashi daga aiki malace wa bi sujudil masbuqi ma'al imami lis-sahwi qabliyan aw ba'diyan malace haka da sujudan da mai bin liman zai yi sujuda na qabli ko na ba'di in lam yudrik ma'ahu raka'a idan dai bai samu wannan raka'a ba tare da liman misali ka zo za a yi sallah ka tardo liman yayi raka'a biyu to a raka'an shi na biyu da yayi bai zabe zaman tahiya ba kaga an tambayo shi mi an tambayo shi sujuda ne na qabli ko kamun ya salamce sallah to shine malace kai tunda ba ai wannan kuskuren tare da kai ba idan ka zo da wannan sujudan sallanka sallanka ta lalace an gane ko mana yake cewa in lam yudrik ma'ahu rak'atan in dai bai samu wannan raka'a tare da liman ba to shi wannan sujudan bai hau kansa ba lokacin da liman zai kabilin sa sai ka zamna ƙiƙam sai ya salamce sallar shi sai ka tashi ka zo da abin da aka tambayo saboda rabkanuwar da aka yi kai ba haka nan aka yi aka yi wannan rabkanuwar da haka ba za ka bi liman ba ku zo da sujuda ko na kabli ko na ba'adi idan kuma ka bi liman to kai ka ƙara wani abu a cikin sallarka shine abin da malam ya faɗa a baya wa bi ziyadati rak'atin aw sujudin in ka ƙara wata raka'a ko wata sujuda to sallar mutum ta lalace malam ce wa bi tarki sujudil qabliyyi in kana an naqsi thalathi sunanin wa tala malam yake cewa haka sallah tana lalacewa idan mutum ya bar sunnoni guda uku mutum ya bar sunnoni guda uku kuma haka ya kasance bai zo da sujuda ba kuma ya kasance an ɗauki lokaci mai tsawo shine abinda malam yake nufi a nan malam ce wa ƙala kuma aka ɗauki lokaci mai tsawo malam ce shi ma wannan sallar shi ta lalace malam ce wallahu ta'ala a'lam malam ce allah maɗaukakin sarki shine wanda ya fi shine wanda ya fi kowa sani malam yake cewa babu sujudi sahawi anan malam zai yi mana magana akan abin da yake sujudu ne sujudi ne na rabkanuwa shine mutumin da ya ƙara wani abu a cikin sallarsa ko ko mutumin da ya rage wani abu a cikin sallarsa shi ma wannan zai zo da abin da yake sujudi ne na qabli zai zo da sujudi na qabli ko ya zo da sujudi na ba'adi malamai sun yi ta kokarin su bambance akan abin da yake as-sahau ne da alghafalati da annisiyan amma dukkanin shi abu guda ne aka ga wasu malaman suna kokarin sai sun bambance ma menene rabkanwa menene mantuwa menene sujudus sahwi amma dukkanin shi wannan abu ne abu ne abu guda ne duk abun da kai a cikin sallah dole zaka zo da sujuda ko na qabli ko ka zo da sujuda na ba'di akwai abun da ake ce ma as-salatul muraqqa'a ita ce sallan da aka yi kuskure a ciki sallar da kamance wani abu ko ka ƙara wani abu to malamai dukkanin malamai na fiƙo sun tayi akan cewa wannan sallan ba za a sake ta misali ana sallah sai kai rabkanwa sai ka ce bari in salamce in sake sabuwa ko ko an yi sallah da kai da liman ta ci kunkuye sai a ce a bari a tashi a sake sabuwa tunda waccan an yi rabkanwa ko an yi ƙari ko an yi rage za a gyara ta ne in sujudan qabli za a yi a gyara in sujudin ba'di za a yi a gyara amma haka kawai ba za a salamce sallah ba saboda an yi kuskure a zo da wata sabuwa hadisai ne aka samu daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan sujudi na qabli ko sujudi na ba'adi amma idan ya kasance ƙari ne mutum ya a cikin sallarsa to wannan hadisi ne na ibnu mas'udin radiyallahu ta ƙara tabbata a gare shi yace wata ran manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sallar duhura hamsan ya yi sallar a zahar guda biyar faƙila lahu azida fi salati sai aka tambayi manzalla shi an ƙara ne a cikin sallah sai manzalla ce wa ma ka? manzalla ce to ya ne abun yake sai suka ce ƙala sallaita hamsan ibn mas'ud ya ce kayi sallah guda biyar ne fasajada sajdataini ba'da ma sallama sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ya zo da sujuda guda bi bayan ya kasance yayi sallama haka kuma an samu hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna cewa manzo Allah yayi ragi a cikin sallah sai manzo Allah ya zo da sujuda kamun ya sallamce sallah akwai hadisi na abdullahi bin buhaina dalla ta kara tabbata a gare sa yake cewa sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a raka'atayn min ba'dhi salawati yace wata rana Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah guda biyu daga cikin salloli summa qama falam yajlis sai manzo Allah ya tashi maimakon ya zaman tahiya na farko sai bai yi ba sai yayi tsaye faƙaman nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada salah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙila sallah wa nazarna taslimahu kabbara qabla at-taslim mai riwayan yace sai muna jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salamce sai bai salamce ba sai ya kabbara fasajada sajdatayn wa huwa jalisun sai manzo Allah ya zo da sujuda guda biyu alhali shi kuma yana zamne summa sallama sannan manzo Allah ya salamce sallah a wata riwayan yake cewa qama min isnatayn min az-zuhri lam yajlis bainahuma manzo Allah ya tashi daga raka'a guda biyu na sallah azhar ya manta bai zaman tafiya na farko ba falamma qada as-salah lokacin da manzo Allah ya yi da sallah sajada sajdataini summa sallama ba'da dalika sai manzo Allah ya sujuda guda bi kamun ya salamce sallah summa sallama sannan ya salamce akwai hadisi da aka samo daga Abu Huraira dalla ta kara tabbata a gare sa yake cewa wata rana manzo Allah tsira da amincin Allah yayi mana sallah yana cewa a cikin ruwayan ita ce sallah ta la'asar yake cewa manzo Allah yayi raka'a guda biyu sai ya salamce kaga anan me kenan ragi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maimakon da aka yi zaman tahiya manzo Allah ya tashi ya karo raka'a guda biyu sai manzo Allah ya salamce sallah to bayan an kare sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je a wata bishiya dake gindin masallaci sai ya jingina da ita sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo wajen shi suka ce mushi anasita kamance ne ko kore an usratis salah kamance ne ko kore sallan an rage ta ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam an lam ansa wa lam tuqsar manzo Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage ta ba ne sai suka ce da shi manzo Allah kai mantuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya je da wannan raka'o'in guda biyu wa'anda bai yi ba thumma kabbara sannan ya zo da kabara fasajada mithla sujudihi aw atwala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da kwatan kwatan wa'annan sujudan guda biyu ko wa'anda suka fi wa'ancan tsawo summa rafa'a ra'sahu fa kabbara sai manzo Allah ya daga kansa yayi kabbara summa wada'a ra'sahu sannan manzo Allah ya ƙara mai da kansa fasajada sannan sai yazo da wannan sujuda kwatan kwacin wannan sujuda aw atwal ko abin da yafi haka ثم رفع رأسه وكبر sannan maza Allah ya dago kansa yayi kabbara wannan hadisin yana nuna mana cewa Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa anan ragi ne yayi don haka idan ya zamanto abinda aka rage rukuni ne wannan ba za a ce za a zo da sujudin sahu ba shikenan misali kamance raka'a daya ko kamance raka'a biyu ba za ka ce ka zo da sujudin sahu ba shikenan wannan rukunin ya sauka shi rukuni idan ya sauka dole za a zo da shi bayan wannan rukunin kuma sai a kasance an yi sujuda wanda yake na qabli ne malam yake cewa wa sujudu sahwi sajadatan qabla salamihi inna qasa sunnatun muakkadatun yatashahhadu lahumā wa yusallimu minhumā wa in zada sajada ba'da salamihi wa inna qasa wa zada sajada qabla salamihi li'annahu yughallibu janiban naqsi ala janibi ziyadati mala yake cewa sujudu sahw mala ce zuwa da sujuda guda bi sajadatani sujuda guda bi qabla salamihi kamun ya salamce sanna in na ƙasa idan ya yi ragi mala ce sunnatun mu'akkada mala ce sunna ce mai ƙarfi ya ta shahadu lahuma wa yusallim sai ya zo da zaman tahiya wa yusallimu min huma sannan sai ya salamce sallah wa in za da sajada ba da salami mala ce idan kuma mutum ya yi ƙari ne to sajada ba da salami sai ya zo da sujuda bayan ya salamce sallah wa inna ƙasa wa zada malace idan mutum yayi ragi kuma yayi ƙari a cikin sallah guda sajada qabla salamihi to zai yi sujuda ne kamun ya salamce sallah li'annahu yughallibu janiban naqsi ala janibiz ziyada saboda rinjayan saboda bangaren ragi yana rinjaye akan bangaren ƙari idan mutum ya haɗa abu biyu ka yi ƙabli ka yi ba'adi ka ƙara ka rage a cikin sallanka abin da za ka yi sai ka zo da sujuda na ƙabli ka zo da sujuda kamun ka salamce sallah sannan sai ka salamce malace wasahi fi salatihi ala thalathati aqsamin malake cewa mutumin da yake yin rabkanwa a cikin sallah malace sun kasu kashi uku malace taratan yasuhu an naqsi fardin min fara'id salatihi fala yushbaru bi sujudi sahwi wala budda min al-ityan bihi malaike cewa wani lokacin taratan yasuhu an naqsi fardin min fara'idihi malace wani sa'in mutum yana rage wani abu da yake cikin farali ne min fara'id salatihi wanda yana daga cikin faralloli na sallarsa mala ce fala yujbaru bi sujudi sahwi idan mutum ya manta abin da yake farali ne to ba za a ce zai zo da sujudi sahwi ba wala budda min al-ityan bihi mala ce dole sai an zo da wannan rukunin dole sai an zo da wannan faralin da aka mance da shi mala ce wa illam yadhkur dhalika hatta sallama wa qala batalat salatu mala ce idan kuma bai tuno wannan ba har aka ɗauki lokaci mai tsawo mala ce to wannan sallar tashi ta lalace ba zai ce ba zan zo in zo da abin da nan mance da shi sannan in zo da sujudu sahu da an samu lokaci mai tsawo misali kayi sallah aka samu kwana daya sai ka tuno cewa a a cikin sallar da na yi jiya na mance ban zo da da raka'a guda ba ko na mance sujuda guda to ba za ka ce ba bari in zo da sujuda sai in zo da sujudu sahi guda biya idan dai an ɗauki lokaci to wannan sallar ta lalace dole mutum zai zo ya sake sabuwar sallar an gane ko halarci wa yabta ji'uha sai ya sake sabuwar sallar idan ya kasance ya mance abin da yake farali ne halarci wa taratan ya suhu an fadilatin min fada'il salatihi halarci wani sa'in kuma mutum yana yin rabkanwa ne akan abin da yake falala ne daga cikin falalolin sallar shi malace kalqunuti kamar mutumin da ya mance alqunutu wa rabbana wa lakal hamd kamar mutumin da ya mance rabbana wa lakal hamd aw takbiratin wahidatin wa shibhi zalika malace ko mutumin da ya mance kabbara guda ko wani abin da ya kama da haka malace fala sujuda alaihi fi shay'in min zalika malace babu sujuda a gare shi a cikin a cikin abin da ya kama da wannan idan mutum ya manta falala misali irin tasbihi a cikin sallah misalin irin kabbarori ka zo yin ruku'i ko baka yi kabbara ba ka duka ka zo sujuda ko baka yi kabbara ba ka ruka ka zo tashi daga sujuda baka yi kabbara ba ka duka to malace duk abin da yake falala ne idan mutum ya mance shi ba zai zo da sujuda ba shi yasa dole sai mutum ya hardace me farali me falala me sunna saboda ka san a wani lokaci ne za ka zo da sujudin ƙablu ko wani lokaci ne sujudin ba da zai kama mala yake cewa wa mata sajada li shay'in min zalika qabla salamihi batalat salatuhu wa yabtadi'u mala ce kuma a duk lokacin da mutum ya zo da sujuda kamun ya salamce saboda ya bar abin da yake falala ne malaki cewa batalar salatu sallarsa ta lalace wa yabta ji'uha zai sake sabuwar sallaye malace wa taratan yasuhu an sunnatin min sunani salati malace wata ran mai rabkanwa zai rabkanwa ne akan abin da yake sunna ne daga cikin sunnonin sallarsa kasurati ma ummil qur'an kamar mutumin da yammance sura bayan ya karanta fatiha aw takbirataini ko ko mutumin da yammance kabbarori guda biyu aw tashahhudaini ko ko mutum da yammance zaman tahiya na farko ko na bi aw julusi lahuma ko ko mutumin da yammance yayi zaman tahiya na farko ko yammance yayi zaman tafiya na bi wa ma ashbaha zalika malace ko wani abun da ya kama da haka fa yasjudu li zalika to zai zo da sujuda ne wala yahudu sujudal ba'diyyu bin nisyan anan malam yana cewa idan mutum ya mance sunna to zai zo da sujuda ne zai zo da sujuda ne guda biyu wa ma ashbaha zalika fa yasjudu li zalika wannan mutumin zai zo da sujuda ne bayan ya saramce sallah to anan malam zai gaya mana hukuncin sujudin qabli shin zai iya sabka ko ba zai iya sabka ba shine malam ce wala yafutu sujudul ba'di bin nisyan malaki cewa sujuda na ba'adi ba za ya taba wucewa ba saboda kamance malam ce wa yasjuduhu walau dhakarahu ba'da shahrin min salatihi malaki cewa idan sujudi na bayan ka salamce sallah sujudi na ba'adi ba qabli ba idan sujudin ba'adi ya kama ka sai kammance baka yi ba malace to wannan sujudan bai sabka duk lokacin da ka tuna wannan sujudan zaka zo da wannan sujudan ne mala yake cewa ba'da shaharin min salati koda bayan wata guda ne sai ka tuno cewa wata sallar azhar da kai a wajen wani biki ka mance sujudan ka na ba'adi baka zo da shi wato a daidai bagiran za ka yi sujuda ne ka zo da wa'annan sujudodin guda biyu mala yake cewa walau qaddama sujudan ba'di aw akhara sujudal qabli ajza'ahu dhalika wala tabtulu salatuhu al mashhur mala yake cewa idan mutum wajen yayi sujudin qabli sai ya zo da ba'adi wajen ya zo da ba'adi sai ya zo da sujudi na ba'adi shine mala yake cewa la tabtulu salatuhu malaki cewa sallan mutum ba za ta lalace ba alal mashhur akan abin da yake shine ya shahara a wajen malamai na fiqh mutum ne zai yi qabli sai ya zo da ba'adi ko kuma mutum ne zai yi ba'adi sai ya zo da qabli malaki cewa to sallar sa ba za ta lalace ba akan abin da ya fi shahara a wajen malamai na fiqh shi yasa zaka ga wani bai ba kanshi wahala idan yayi kari ko ya rage duk abin da ya zo masa yi zai idan ya ga dama ya kabli idan ya ga dama ya ba a to ba a so ka yi haka ba wannan ana magana ne akan mutumin da bai san hukunci ba mutumin da yake bai da masaniya akan wannan to sai ka bar shi shi ya talalaba in ya ga dama wani sa'in ya yi kabli in ya ga dama wani sa'in ya yi ba'adi amma kai da kake da ilimi akan abun to ka zo da komi a wurinsa ka zo da kabli a wajensa ka zo da ba'adi a wajensa malar ce wa mallam yadri ma sallah malaci duk mutumin da bai san wai shi sallah raka'a nawa yayi ba a talatan aw ithnaini shin uku yayi ko ko da biyu ne yayi fa innahu yabni ala aqal malaci to yayi gini akan abin da shine yafi zama kadan misali kana sallah sai kana shaku wai raka'a biyu ce ne ko raka'a to kai gini akan abin da yake raka'a biyu ne misali kana shaku shin raka'a uku ce ko raka'a hudu to kai gini akan abin da yake raka'a raka'a uku ne mala yake cewa fa innahu yabni alal aqall sai yayi gini akan abin da shine yafi zama kadan wa ya'ti bima shakka fihi sai ya zo da abin da ya shakku da shi wa yasjudu ba'da salamihi sai ya sujuda bayan ya kasance yayi sallama to anan idan mun lura a cikin maganan malam duk abin da ya shafi ragi a cikin sallah idan dai ragi ne aka yi a cikin sallah to za a zo da sujuda kamun a salamce sallah din ragi idan dai sallar ka ka tabbatar ragi ne kai to za ka zo da sujudu ne kamun ka salamce sallah idan kuma ƙari ne kai to za ka zo da sujuda bayan ka salamce sallah bayan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah idan ƙari ne kai sai ka zo da sujuda guda biyu sai ka salamce amma idan ragi ne kai kana zaman tahiyanka ka'ida kayi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kamun ka salamce sai ka duka ka zo da sujuda guda biyu ta shahadu lahum alace za ka yi sujuda kai kai musu suma zaman tahiyana su na kansu wa yusallimu sannan sai mutum ya sanance sallah a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh